بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم تبارك المنزل للفرقان على النبي عبد الأبدان محمد عليه صلى الله عليه وسلم دائما يغشاه وآله وصحبه وبعد فهذه مثل الجمان عبد ضمتها علم هو التفسير بداية لمن به يحير أفردتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في غايتي والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين حسبك بارك الله فيك الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya haɗa mu a wannan ɗakin taro mai albarka a nan darul aitam a wannan babban birni na jihar Nijar Miami a yau muna sha hudu ga watan Jumada ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 daga birnin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da biyar ga watan sha ɗaya shekara ta 2025 miladiya mun haɗu da ku kamar yadda sanarwa ta gabata a ƙarƙashin wannan ainihin wato daura mai tarin albarka ni abinda aka kallafa mini zali da ku ita ce wannan manzumatu a manzumatu tafsir ko kuma azzamzamiya da ake faɗi na bijimin shehin malami abdulaziz bin ali azzamzami al-maliki al-mutawaffa sanat 670 wa saba'in wa tisiniya shekara ta ɗari tara da saba'in da shida hijiriya to isha Allahu karatun zai kasance a gurguje ne a yau ba ni ya kamata na fara ba muna tare da babban malaminmu sheik abu tariq muhammad abubakar abubakar abdulsalam baban gwane to kusan saboda a samu albarkar ƙur'ani aka ce to bari mu fara ko da wani abu ne na muƙaddima amma bai kamata a ce ana akuhul asgar na gabata a gaba gare shi ba ina fatan fahimta to zami dai abin da ya sauwaka na wannan muqaddima insha Allah daga bisani mu dora mu bi ne zami akwai dan uwa Sheikh Malam Yahya mai mota zai kasance tare da mu idan mun duba wannan littafi kai tsaye zamu shiga cikin sa a littafi ne wanda Sheikh Abdul Aziz bin Ali Az-Zamzami ya ainihin wato ya gabatar da shi sannan akwai ƙu'ud guda shida a wannan littafin kusan kace al-abwab guda shida wanda tahta kulli iqdin lahu an-naw' wannan nau'in shi yake nuna maka a matsayin a ainihin wato kamar fasali ne an gane da kyau mustalah na wannan littafin akwai iqd shine kamar babi akwai nau shine kamar fasali ina fatan fahimci wannan to don haka ni da ɗan uwa malam Yahya zamu raba wannan littafi ni zan karanta ainihin wato iqdaini ne ma'ana albabul awwal was shi kuma idan yazo zai karanta ar-rabi' al-thalith war rabi' saboda yanayi na lokaci bai zama lalle mu iya ilma gamawa da littafin gabaki ɗaya ba amma insha Allah zamu abin da ya kamata da izinin Allah kai tsaye قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك المنزل للفرقان على النبي عاطر الأردان الأردان البركة سنتبتا قال الله مدوككين سركي المنزل للفرقان واندا يسوكد الفرقان شين القرآن كما يدى الله يكفئ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا على النبي atiril ardani Allah ya saukar da alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam atiril ardani lafazin atiril ardan yani tayyibu ra'ihatil ardan lafazin al-ardan jam'i ne na rudn an gane da kyau to amma abinda ake nufi da shi anan ana nufin husnu khisalihi sharifa na annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana aka saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam mai daddadan ko mai kyawun tsatsantaka ta nasaba sallallahu alaihi wasallam wane ne shi muhammadin alaihi sallallahu annabi muhammadu alaihi sallallahu tsira da aminci su tabbata salatin allah ya tabbata gare shi ma'a salamin da'iman yadusha tare da salam taslimi wanda suke madawwamai wanda za su lullube annabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi da kuma iyalansa da sahabbansa wa ba'du bayan haka فهذه مثل الجمان عقد كاكرن تايكو مالم يوا مالم يتي فهذه مثل الجمان عقد فهذه wannan manzumar da ake ganinta mithlul jumani lafazin um, aljuman abinda yake nufi da shi a nan gurin shine gwalagwalai an gane saboda aljuman jam'i ne mufrad ɗin shi ne jumana wanda shi ne al'lu'atus tsagira lu'lu ƙarami an gane da kyau to ya siffanta wannan manzuma ne da wannan lu'lu'u an gane da kyau yawa wanda sai ce iqidu iqid bi kasr al'ayn wanda ita ce alqilada ta kuma qilada abun wuya kenan ko so sai yake so ya nuna maka wannan manzumar tasa ya yi ta ne waɗanda suke kamar maɗaurai abin wuya ko sarƙar da ƙimarta da kyawunta kamar wannan gwalagwalai ne wanda kuma a haɗa suke da juna kai kasan ba ka barin ba za ka so a baka dangane da wannan ainihin wato karatu ɗin ba kamar yadda malam yake siffanta wannan ainihin wato littafi nasa sannan sai ya ce dammantuha ilman huwa tafsiru ma'ana yake cewa ya hada ko ya cusa ilimi na tafsiri a cikin wannan manzuma din ko kuma a cikin wannan ik din an gane da kyau kamar yadda muka faɗi wancan ikdun din nan zai iya ɗaukar jam'insa shi ne ƙu'ud wanda shi ƙu'ud mustalah na malam abdulaziz bin ali al-zanzani yana nufin ainihin wato yana nufin al'abuwabu ne an gane a ƙarƙashin wannan abuwabin akwai al'anwa wanda al'anwa ɗin su suke a kamar fusul ina fatan fahimta tamam to sai ci gaba da cewa dammantuha ilman huwa tafsiru yana nufin cewa ya ambaci a cikin wannan babuka ko wannan gwalagwalan kalmomi da ya hada wannan littafi ya sa ilimin tafsiri wanda shi kuma ilimin tafsiri kamar yadda muka sani shine alkashfu wal bayan an muradillahi subhanahu wa ta'ala ina fatan fahimta amma a nan abinda imamu siyuti yake nufi kamar yadda ya ciro daga ainihin wato al'imamu albulƙini shi asalin wannan littafin abinda na manta ban gaya muku ba littafi ne wanda ya zo bayan littattafa guda uku akwai littafi na farko na ainihin wato muhiddin albulƙini wanda ya a cikin ulumul ƙur'an sunansa mawaƙi'ul ulum fi mawaƙi'in nujum to wannan littafin kusan ka ce gaskiya babu wani wanda ya gabaci shi wannan malam na al'imamul bulkini sai imamu siyoti rahimahullahu ta'ala ya zo ya yi aiki a kan wannan littafi ya fa'idanta sosai da shi sai ya sanya wannan littafin nuƙayatul ulum nu bi dhammin nun ba ni ba don wasu na niqaya a nuqaya kamar yadda malam zai karanta mana babin ko in ce wurin zamu ji da kyau insha Allah ina fatan fahimta to bayan nan sai imamu suyuti ya ƙara yin wani aiki akai ainihin wato sai ya sanya wa littafin da da suna itmamu ad-diraya li qurra'in nuqaya ma'ana ya ɗan ƙara wasu abubuwa da sharhi kaɗan akan wancan littafi na nuƙaya wanda ya aiki akan mawaƙi ul'ulum fi mawaƙin ne annujum ina fatan fahimta ban sani ba sharhi ne abinku ko matani ne in matani ne ku ɗan dinga rubuta wasu fawa'id na gefe ba lalle sai mun dinga bin baki da baki ba ina fatan fahimta to shi kuma wannan manzumar da ta zo sai aka duwa'ancan littattafan mansur ne ma'ana rubutu ne ba a waƙe ba to shi kuma malam abdulaziz sai zo ya waƙe shi yadda muke gani za mu ji yadda ya ambaci da waɗancan littattafan abubuwan da suke a ciki da izinin Allah sai ya ce mene ne yauwa sai yake cewa damantuha ilman huwa tafsiru bidayatan liman bihi yahiru ma'ana liman bihi yahir a watan nuska ɗin liman bihi hidaya ma'ana na sanya wannan littafi ya zama ɓangare na ilimin tafsiri ga wanda yake son aliman bihi yahir yahir daga haira yahiru hairatan ne ma'ana wanda yake cikin ɗimuwa cikin haira to wanda yake ciki ilimin nan da zai ji insha Allah zai seta kwakwalwarsa zai daidaita shi da izinin Allah ko kuma liman bihi hidaya ga wanda yake neman shiriya ta wannan littafin zai taimake shi kwarai da gaske ina fata mun fahimta sai ci gaba da cewa afradtuha nadman min an-nuqaya muhaddiban nizamaha fi ghaya afradtuha nadman ma'ana yayi shi ne a waƙe kamar yadda muke gani minan niqaya daga littafin nuqaya da muka je shi nuqaya nawa ne ne na'am ya sunan suyuti banjiwa abdurrahman bin abubakar as-suyuti ko jalaluddin al-mutawaffa sanat kam shekara ta 911 rahimahullahu ta'ala wa ya riga wani rasuwa tsakanin imam suyuti da ainihin wato shine zamzamiya ban ji ba imamu siyuti taban saboda shi siyuti ya rasu shekara ta 911 shi kuma azamzam ya rasu shekara ta 969 muka ce afuwan da 76 Allah ya musu rahama ga baki daya muhaddiban nizamaha fi ghaya ma'ana ya tato ya tsara tsarin wannan yadda za ta kai makura wajen fahimta wallahu wallahu astahdi wa asta'inu Allah nake neman shiriyarsa kuma nake neman taimakonsa li annahu alhadi wa man yu'inu saboda Allah shine mai shiryarwa kuma shine wanda ake neman taimakonsa subhanahu wata'ala na'am
قال المصنف رحمه الله علم به يحاب عن احوال كتابنا من زياده الانزال ونحوه بخمس والخمسين قد حسنت انواعه يقينا وقد حوت ستة عقود وبعدها خاتمة تعود وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة فذاك ما على محمد نزل ومنه الإجاز بسورة حصل والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آية لأقلها سمة والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة منه على القول به تثبت والباطل الذي منه فيه حدث بغير لفظ عربي تحرم قراءة وعن به يترجم كذاك بالمعنى وأن يفسر بالداعي لا تأويله محررا ممتاز idan kun fahimce ni a yanzu kenan mun gane ina Ali Abdulaziz bin Ali Az-Zamzam ya sa a gaba an gane da kyau ba wai littafi bane wanda zaka ce kirkirar falsafar tunaninsa ne shi shi kadai in sahar tabi a'a akwai wanda ya gabace shi kamar misali littafin abin na hirzul amani ne wanda littafi kenan ha shatubiya kaga ai imamu shatubi wanda littafi ya wa aiki ya wake shi ban ji ba التيسير أحسنت لمن لأبي عمرو الداني وفي يسرها التيسير rumta ikhtisarahu to haka shi ma anan littattafa ne guda ga sunan waɗanda suka gabata mun faɗe su na farko shine menene ya sami'ni na farko shine menene na Imam al-Bulqini ya sunan shi mawaqi'ul ulum fi mawaqi'in nujum Imam Suyuti yayi masa aiki ya sanya masa suna nuqayatul ulum mun ce nuqaya ba ni ba nuqayatul ulum bayan nan sai ya ƙara yin sharhi akan nuqaya shi imamu suyuti ya ƙara wasu sharhi ya ƙara wasu abubuwa duda wasu malamai masu sharhi na ainihin wato nuqaya ba su cika kula da wannan sharhin da ya masa a matsayin itmamu diraya ba itmamu diraya li qurra'in nuqaya wa kenan imamu suyuti rahimahullahu ta'ala to waɗannan ziyadat zatu ta'thirin kwarai da gaske suna da tasiri in zaka duba ka duba zai taimaka kwarai da gaske an gane da kyau to sai shi kuma Abdul Aziz bin Ali az-Zamzami sai yazo ya wake wannan ainihin wato ilimin ina fatan fahimta tamam to sai anan ya ci gaba da cewa ilmun يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه الخمس والخمسين علم به يبحث عن أحوال ميكي نفي دنا أصل اللتاف زي تيما كامكا إذن كسام أصل النقايا دكما إتمام الدراية أنغاني دكيو أصل شيء أبند كلام السيوطي أتكين نقايا shine ilmun yubhatu fihi an ahwalil kitab aziz kun fahimta da kyau amma kaga anan ne yace ilmun bihi yubhatu an ahwali kitabina min jihati al-inzali yawa ma'ana ilmun yubhatu fihi an ahwali al-kitab al-aziz ilimi ne wanda ake bincike da shi dangane da sanin yanayi na littafin ubangiji mai girma mabuwayi gagarba don wanda shine Allah subhanahu wataala a nan kaga bai ambaci min jihatin inzali ko makamancinsa ba to wannan an ciro shi a cikin nuqaya bai ambaci haka ba amma idan ka je itmamud diraya sharhin me kenan nuqaya da yayi zaka ga yadda ya tarjama shi ko ya bayani shine wato sai yake cewa wato min jihati nizulihi wa sanadihi wa adaihi wa alfazihi wa ma'anihi almuta'alliqati bi alfazihi wal muta'alliqati bil ahkami wa ghairi dhalik wannan shi ne cikakkiyar maganar da ta zo a cikin itimamun diraya ta wace na ta imamu suyuti idan kana so ka fahimci zance da kyau ka koma asalin abin da aka rubuta domin ma'anar ta fito ga baki ɗaya ma'ana kenan idan mun fahimta a nan yana so ya nuna mana shi tafsiri wato ilimi ne wanda yake bincike dangane da yanayi na littafi na ubangiji allah maɗaukakin sarki a cikin itimamu diraya min jihati nuzulihi ta yadda shi wannan alkur'ani ya sauka wa sanadihi da sanadin yadda aka same shi wa adaihi da yadda ake bada shi wa alfazihi da lafazinsa lafazinsa wa ma'anihi da ma'anoninsa almuta'alliqati bi alfazihi waɗanda suke rataye da lafazinsa wal muta'alliqati bil ahkami da waɗanda suke ratayuwa dangane da hukunce-hukunce wa gairi zalika da makamancin haka ina fata ana tare da ni idan kun fahimci wannan gaba ta farko da malam ya karanta ilmun bihi yubhatu an ahwali kitabina min jihatil inzali wannan yana nuna mana akan cenan aslu ilmi tafsir an gane da kyau yana so ya nuna mana me asalin ilimin tafsir to anan akwai wata tambaya shin ya tar yayi mana definition bayani ne na abin da ya shafi ilmu tafsir ko kuma ilmu usuli tafsir akwai usuli tafsir akwai kuma ilmu tafsir to mai imamu siyuti yake nufi ana ina fata mun fahimta da kyau in aka ce ainihin wato ilmu tafsir sananne ne shine kashfu ma'ani alquran ayi kokari a bayyanar da menene ma'anonin alqur'ani mai girma wannan kamar yadda imamul kafijiyu ya ambata a cikin littafinsa a taisir fi kawa'id tafsir ina fatan fahimta ina so mu yi wa wannan lura da kyau wannan sharhi da ya kawo asalinta cikin nukaya da kuma itimamu addiraya to a nan gurin sai malamai suka ce idan ana nufin ilmu tafsir imamu siyuki ya fassara a cikin nukaya da itimamun diraya ta wannan ba daidai ba haka abin akwai mai zamu faɗa a abin nan ma'ana ba haka abin ya kamata ba abin da ya fi dacewa sai dai a ce masa usuli tafsir an gane saboda akwai usul at-tafsir akwai kuma ilmu tafsir dan idan ilmu tafsir ne ai imamu suyuti yana da wasu littattafa da dama waɗanda suke magana akan ma'ani shi al-qur'an al-karim ina fatan fahimta so dan haka ko da ya zama usul tafsir ko kuma musalahu tafsir ina fatan fahimta to sai wasu malaman suka ce eh abinda ake nufi ba ilmu tafsir imamu suyuti yake nufi ba wanda shi imam al-zamzami ya wake a nan da yake cewa ilmun bihi yubhatu an ahwali kitabina min jihati an ahwali kitabina min jihati al-inzali an gane da kyau sai suka ce ba wannan yake nufi ba yana nufin ilmu usuli tafsir ba ilmu tafsir yake nufi ba to me yasa ba a ce ilmu usul ba aka cire usul din eh abu ne ya shahara a zance na larabawa sukan yahdifuna al-mudaf sukan cire almubab wannan shahararre ne a zantukansu ina fatan fahimta abinda yake na asali shine ilmu usuli tafsir an gane da kyau wanda a da malamai suke sanya su abinda ya shafi ulumul qur'an da makamancin haka akwai bambanci tsakanin usuli tafsir ko ilmu usuli tafsir da kuma abinda ya shafi ilmu tafsir mu gane wannan to shi imamu suyudi a cikin asali ba yana nufin ilmu tafsir ba ne a yana nufin wannan definition da ilmu usuli a tafsir Allah ya ganar da mu taban akwai bayani na bambance-bambance kamar ka ce mustalahul hadith ne da abin da ya shafi usulul hadith ko ulumul hadith wasu suna ganin ai kamata ya ce mustalahul qur'an da kuma usulul qur'an ko ulumul qur'an wannan dai babi ne wanda in muka ce zamu tsaya akai lokaci zai ja mu da yawa to sai malam a baiti na gaba sai ya kara da cewa amma wa nahwihi bil khamsi wal khamsina qad husirat anwa'uhu yaqinan me yake nufi anan ma'ana nau'ikan da ya tattaro 55 ne me nau'ika nau'ika nau'ika da suke cikin ilimin muka na wannan ulumul qur'an yafi dacewa da kace da shi ulumul qur'an ka fahimta da kyau saboda ai akwai zaka ji magana ta annasikh wal mansukh da abin da ya shafi tartibu suwar da magana akan sura da aya da magana wannan yafi girma yafi karfin kace masa ilmu tafsir wanda yake rakazuwa akan ma'ani al-Qur'an ina fatan fahimta tayyib to anan gurin sai yake so ya nuna mana cewa nau'ikan da suke cikin wanda zai tattauna a nan guda hamsin da nawa ne hamsin da biyar to shi kenan ku koma abin da na gaya muku a baya zai taimaka na sani shi yasa na gaya muku amma idan ka koma asalin mawaƙa ya sunan complete ɗin sunan mawaƙa al'ulu fi mawaƙa al-nujum nawa ne ne al bulƙaini ko bidammi alba ba bi ba a cikin wannan littafi shi da ya zo sai ambaci hamsin da biyu ne a mawaƙi ya ambaci na hamsin da biyu shi kuma imamu siyuti da ya zo a cikin nukaya sai ambaci hamsin da biyar a cikin itmamu diraya an gane da kyau a cikin itmamu addiraya shi ma dai sai ya taƙaita akan wannan hamsin da biyar ɗin bai ƙara ko ɗaya ba amma a cikin attahdir nasa na imamu suyuti sai ya ƙara anwa na abin da ya shafi ilimin muka na wannan ilimin hadith a menene ulumul qur'an sai ya kai su har suka kai guda 102 102 amma da ya zo cikin muƙaddima ta majma'il bahrain wa matla'il badarain sai ya rage su suka dawo 80 da yan kai wani littafi kenan al-itqan fi ulumil qur'an kenan gabanin al-itqan akwai wasu littattafa na imam suyuti da yayi su ya ambaci nau'ikan wayannan ulumil qur'an din na'am akwai nuqaya akwai itmamu diraya akwai kuma mai at-tahdid sannan sai ya zo al-itqan wanda shi al-itqan asalinsa ai muqaddima ce ta wani littafin tafsiri da imamu suyuti ya ce zai yi zai tattaro maka duk abin da aka faɗi dangane da tafsirin wannan aya ɗin musamman janibi na al-ma'thur da kuma al-ma'qul zai tattaro maka wannan abin gabaki ɗayansa amma yana da ƙoƙarin irin wannan kamar yadda a aljami'ul kabir yake cewa zai wannan ko bangaren hadisi to haka shi ma yi wannan kokarin tattaro bangaren duk abin da ya tabbata na ma'qul daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga tabi ko daga sahabi zai hada maka shi guri guda an fahimta to sai malamai suka ce littafin ayo babu shi to bai yi bane ko yayi ya bata zance mafi kusa da daidai imamu suyuti Allah bai bashi ikon yin wannan littafin ba ba an yi bane ya bata kamar yadda ake samun wasu littattafai su zama mafkuda shi bai kai ga yin wannan littafin ba amma ya muqaddimarsa sai muqaddimar ta fito a al-itqan fi ulumil qur'an ina fata mun fahimta wannan magana za ku same ta idan kuka je can karshen littafin al-itqan za ku ga bayanin da yayi na kokarin so yayi wannan littafi din amma kuma ba a ga littafi din ba an gane da kyau so don haka dai shi wannan littafi da muke gani um, ya ambaci shi ma waɗannan nau'ika guda na guda hamsin da na guda hamsin da biyar kuma dukkanin waɗannan nau'ika ɗin ya ambace su ne cikin sittat uqudin sai ya ce menene baitin قد حصلت أنواعه يقينا وقد حوتها ستة عقود من شيء عقود إذا يفتح علينا نفهم منين أبواب ma'ana kusan ka ce sittat abuwa babuka ne guda shida da ya tattauna wanda babi na farko ma yarje ila annuzul abinda yake koma dangane da annuzul an gane na biyu kuma ma yarje ila as-sanad nuzulul qur'an da yanayin abubuwan da suka zo al-makki wal madani ma nazala naharan wa ma nazala laylan wa ma nazara al-qur'anu as-safari wal qur'anu al-hadari da makamacin irin wannan to wannan a babi na farko ko al'iqdul awwal haka ya ambata sannan akwai na biyu ma yarjiu ila as-sanadi abinda ke koma zuwa sanadi iqdi na uku ma yarjiu ila al-ada yanayin yadda ake bada shi alqur'ani din da kuma na hudu ma yarjiu ila al-alfaz yana koma dangane da lafuzza din ainihin wato alqur'ani na biyar ma yarjiu ila al-ma'ani muta'alliqati bil ahkam abinda yake koma dangane da al-ma'ani al-muta'alliqa bi al-ahkam na karshe ma yaji ila al-ma'ani al-muta'alliqati bi bil alfaz to waɗannan sune sittat uqud da yace zai tattauna wanda dukkan waɗannan anwa din tandarij tahta waɗannan menene waɗannan anwa guda 56 a da biyar suna shiga ƙarƙashin waɗannan ainihin wato uqud din guda shida da ya ambata ina fata mun fahimta dan haka dai idan ka ce usulul jami'a waɗanda suka tattaro waɗannan abin da ya shafi al'uqud din ko wannan littafi guda shida ne na farko an-nuzul yadda qur'anin ya sauka na biyu sanadin yadda aka same shi wannan fa qur'anin mu muke magana mu musulmi na uku al'ada yadda ake ba da shi ƙur'anin na hudu al'alfaf lafuzzansa da abinda lafuzzan suke ɗauke da su na biyar ma'anil ahkam na shida ma'anil alfaf shi kenan mun gama zamzamiya a dunkule to amma kamar yadda muka faɗi insha Allah wannan za mu ɗauki abinda lokaci ya bamu ne muka ainihin wato za mu tattauna to sai malam yake cewa a nan gurin fa za ka ma'ala muhammadin nazar ka karanta? قال كرنت
فذاك ما على محمد النذر ومنه الإنجاز بسورة الحسن وسورة طائفة مقدمة ثلاث آية لأولها سنة والآية طائفة مفصولة من كلمات منه المفضولة منه على القول فيه تثبت والباطل والباطل له منه فيه أدب بغير لفظ العرب يفهمه براءة وعمله يترجم متى الله عليك ذاك بالمعنى وأن يفسر برأي لا تأويله كحرنا
na'am Allah ya ta'ala kun san ina tare da babban yayana ina fa'idantuwa kwarai da gaske ina so ne dabtun sunan ne da kyau na wancan littafin da na gaya muku mawaqi'ul ulum fi mawaqi'in nujum na ce da farko bulqini ko to sai ya ce wannan ya shahara nima da haka shi ne almahfuz indi amma abin da ya fi shi ne a ce bulƙaini an gane da kyau kamar yadda muka sahaha wanda mala yake cewa kusan duk sha'abin nan lokacinsu ɗaya da irinsu imamul haifani da ibnul mulaqin da imamul iraqi sahibu alfiya ta iraqi allah ya saka da alkhairi malam to malam yace mana fa zaka ma'ala muhammadin nazal wa minhu al-i'jaz bi suratin hasal wa suratul ta'ifatul mutarjama izwa karshe me yake so ya gaya mana anan malam yake cewa anan gurin fa zaka ma'ala muhammadin nazal to anan gurin yana so yayi muqaddima ne muqaddima akan menene muqaddima kala biyu ce akwai muqaddimatu kitab akwai kuma muqaddimatu ilmi kun fahimci biyun nan da kyau in aka ce muƙaddima zan yi littafi to zan yi muƙaddimar wannan littafi ɗin to ita imamu abin da yake nufi a nan asiyuti a cikin asalin itimamu diraya ko kuma a muƙaddimatu ilmin wanda yake kun san ai akwai wasu ulum guda goma innama ba da kulle ilmin ashara wanda ainihin wato muhammad bin ali as-sabbani yayi a cikin sharhi as-sullamu al-munawrat fi ilmi al-mantiq wanda muke innama innama badi kulli ilmin 10 al-hadd wal mawdu' thumma ath-thamara wa izwa da karshe wadannan mabadi na ilimi to shi imamu suyuti da da abdul aziz ibnu ali ali az-zamzami irin wanne yake nufi a ba shi bane na farkon yake nufi me na farkon muqaddimatu kitab an gane da kyau yawwa to sai yazo anan yace fa zaka ma ala muhammadin nazal wa minhu wa minhu al-i'jaz bi suratin hasal me yake so ya nuna mana anan yana so ya maka definition ko bayani na alqur'ani ne girma ne an gane da kyau sai ya fara da cewa shi um, alqur'ani haddinsa an gane haddi ai ko ta'rifinsa shine alkalamul munazzal ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil i'jaz bi suratin minhu shine ma'anar baitin zance ne almunazzal wanda aka saukar ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimta wannan shine abinda imamu suyuti ya ambata a cikin asali kuma wannan ya naƙalto shi ne daga malaminsa a shekul kafiji an gane wanda ya faɗa a cikin littafinsa mai sunan littafin a taisir fi ƙawa'idin tafsir wannan definition ɗin ya bayar amma shi imamu siyuti da ya zo bayan ya naƙalto a cikin nuƙaya a cikin itimamu diraya sai ya ƙara wata gaba ta almuta'abbad bitilawatihi yau idan muna tafsirin menene definition na Qur'ani ai zaka ji ana almuta'abbad bi tilawatihi ko ma'ana wanda ake bautar da tilawarsa duk wanda ya karanta harafi ɗaya yana da lada goma kaza da kaza wannan hadisi tabbatacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ƙarin da Imam Suyuti ya ambata na almuta'abbad babu shi a cikin mawaqi' a cikin ina mawaqi' na sannan ya ƙara shi ne a cikin itmamud diraya saboda ya ce imamu zakariyar ansari shi ne ya ambaci haka a cikin ainihin wato lubbul usul wanda shi kuma abin nan zakariyar ansari mun san lokaci ɗaya da suka yi da imamu asiyuti rahimahullahu ta'ala to me nake so na ce kenan tabbataccen definition da imamu asiyuti ya tafi a kansa bayan ƙari dai a cikin itimamu diraya shine maganan nan alkalamul munazzalu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil i'jazi bi suratin minhu almuta'abbadu bi tilawatihi shikenan in ka bada wannan definition na alqur'ani yadda imam suyuti ya kawo da yadda ya kawo a cikin lubbul al-usul na zakariya al-ansari to ka haɗa abubuwa guda biyu ai ba sai mun fassara definition ɗin ba ko na'am ban ji ba ka gani fa sai ana tarjama min hausan nan ta kumala wata kalma ya faɗa ma sha Allah Allah ya albarka to ban fahimci me yace ba ko faransai ya mun ne ko eh mala yace definiso definiso to Allah ya kara lafiya aran ma majabaki a cikin nan ya ambaci annahu kalam ma'ana shi zance ne kuma ta wannan mu ne shine aqidar mu ta ahlus sunna alkur'ani zance ne na Allah ba halittarsa aka yi ba ko zance ne na Allah subhanahu wataala ba za mu faɗaɗa shi ba sannan munazzal ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka saukar da attaura ga annabi musa injila annabi isa zabura annabi dawud da sauran suhuf da aka saukar wanda Allah ya zaɓa ya saukar musu sannan yayi magana akan lil i'jazi ma'ana anna inzalahu waqi'un lil i'jazi bihi saukar da alkur'ani da aka yi an saukar ne saboda me saboda ai ijazi ma'ana ya zama gagara badau gagara koyo a gajiyar da mutane su kasa kawo irin alkur'ani mai girma kuma wallahi sun kasa nan da an ce su kawo alkur'ani su kutum da guda mai ayo mai surori 114 أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أككاو عشر صور أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات ودعوا من, استع... من استطعتم إذوا قرشي بس كاس بس إيا كاو أبا أكذو صورة صورة أيضا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على محمد فأتوا بصورة صورة كودا إذن وتتكونوا da mafi karancin ayoyi kamar ina ɗaina kalkautar ba su iya ba ta ajiyar zuru to a nan ga wata latifa a nan gurin kasa wannan da suka yi shin sun kasa ne suna da damar su kawo ko kuma allah ne ya gajiyar da su suka kasa kawowa to wannan sai mu muskuta magana akan ainihin wato sarfa kenan an san sarfa ko an taɓa jin wannan ma'ana wai Allah sarafahum anil itiyan ma'al qudra Allah ne ya kauda su da su kawo duk da cewa za su iya a zahiri zaka ga abin suka ne kamar yadda aka so a soki alqur'ani dan in ban manta ba kamar ko jaham ko wani makamancin haka su suka kawo wannan mabda din na sarfa cewa Allah ya gajiyar da larabawa ne saboda za su iya amma ya hana su kawowa shi a tunaninsa suka ake yi to mu ɗauki wannan suka ne shin tabbas an gajiyar da su a'a ai da sun san an gajiyar da su lama hawalu da ba su yi muhawala ba ai mun ga yadda suka yi ta yin muhawala malfilu malfilu wa ma adraka malfilu da makamacin haka sun yi kokarin su kawo to yin kokari kwa da kai abu kana nufin zaka iya idan na ce zan iya hawa sama ba tare da fiffike ko jirgi ba alamar zan iya bari na fita wajen niyami kawai sai aka ga na fita zan yi jin na fita na yi ba ina jin zan iya ba kenan to da na san ba zan iya ba kawai zan ce ai khalas an za an cire min iyawar an gane da kyau to yunkurin su zo su yi wannan yake nuna za su iya amma suka zo suka kasa kun fahimta da kyau to kaga wannan zance na wai an musu wannan bata taso ba da wasu maganganu babu dama yin bayani sosai ana daga ƙarshe duda cewa wannan sarfa an ƙirƙira ne domin yin suka ga ijazi na alƙur'ani mai girma sai dai fa hakan yana nuna maka shi ne ma'ai ƙololuwar ijazin kun gane da kyau yau idan wani ya ce zai iya sai allah ya ce yi ɗin mu gani ba za ka iya ba sai ya kasa kuma bai nuna maka allah ya gajiyar da shi ya kasa ɗin ba to in ma mun sallama wancan an fahimta da ke to za ka ga a haƙiƙanin abin haƙiƙanin abin ai Allah ɗin ya san ba za su iya ɗin ba ne saboda shi shi ne mai duka buwaye gagara ba dau amma bai musu wannan ba sai ba su damar mene su kawo in suna da iko amma ba su kawo ba ba su iya ba mu je gaba kada mu cinye lokacin da yawa a nan gurin sai ya ce menene ne وصورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة سيشغم غنى أكان أبن ديشا في سورة ميتشي سورة سورة سننا الأمرين أقولونك أيكو إتتي الطائفة المترجمة معنى آيات من القرآن ذات فاتحة وخاتمة ولن إلى باق المختار بأسلم وإمام السيوطي تكين إتمام بأ shi a fahimtar su a suratul ta'ifatul mutarjama talatu ayin li aqalli hasima saboda shi anan da yazo a ra'ayin suyuti a cikin nuqaya shi sai yake cewa ma'ana ita sura tana da wasu khasa'is guda biyu kuma shi ma ba ra'ayinsa kadai bane ya ciro daga imamul kafiji abubuwa guda biyu ne annaha ta'ifatun min alquran wani bangare ne na alqur'ani ne kenan sura jumlatun minhu jumla ce daga cikin alqur'ani sannan annaha taqtasu bismin ju'ila laha tawqifan tana keɓanta da sunansa an sanya mata tawqifi ne daga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ra'ayin suyuti kamar yadda yana kalto daga imamu a cikin littafin mawaqi' to amma haka abin yake a al-muhtar abin da yake wajen malamai bayan bin diddigi suka ce ita sura ayatun min al-qur'an ayoyi ne na al-qur'ani zatu fatihatin wa khatima waɗanda suke da mafari suke da me da ƙarshe la hasmun khas suna da sunaye keɓantattu bi tauqifin minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da tauqifi daga annabi sallallahu alaihi wasallam an gane tauqifi ko ma'ana wannan daga Allah ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne ku sanya wannan qur'ani ko wannan aya cikin surar da ake kira suna kaza an gane da kyau taban akwai sabani wajen shin um, sunayen surori wannan abu ne tauqifi ko kuma a abu ne ijtihadi ba za mu so mu faɗaɗa ba ɗan uwa sai a je a bincika musamman a koma cikin al'itkan ɗin a haɗa shi da alburhan na imamu azzarkashi to mu je abu na gaba wa suratu ta'ifatul mutarjama salatu ayi li aqalli hasima ma'ana sai ya shiga magana akan aya ita kuma aya ko kuma gabanin nan afwan gabanin nan abin da ya shafi sura mafi karancin sura shine ta kasance da ne salati ayi ayoyi guda guda uku wacce kenan mafi karancin sura ita ce wacce suratul kautsar haka ne wannan amma a wani ra'ayin ban ji ba a ra'ayin wanda yake ganin cewa basmala ba aya bace daga cikin kowace sura dan akwai wanda yake ganin haka din dan idan da aya ce a cikin kowace sura sai ya zama menene ayoyin ta hudu ne amma wannan a ra'ayin waɗanda suke ganin basmala وبسمله بين السورتين بسنه رجال نموها دريه وتحملا ووصلك بين سوره بين سورتين فصاحه وصل واسكتا كل جلاياه حصلا ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح واضح واضح الطلى وسكتم المختار دون تنفس ازوا دي كرشه اكوما cikin shatubiya da sharhin wafi za a ga karin bayani akan wannan an gane da kyau to mu je gaba yan uwa ina ta yi ne a gurguje saboda yanayi na lokaci to mafi da karancin sura ta alkur'ani ita ce mai ayoyi nawa ayoyi uku ina tsina kalkautar sai abu na gaba ya bayani akan aya wal ayatu ta'ifatul mafsula min kalimatin minhu anan zaka tsaya dan ma'anar ta fito ma'ana ita aya ita ma abinda za mu ɗauka al-mukhtar a wajen malamai da suka tafi a kai shi ne jumlatun minas sura al-ƙur'aniya za tu mabda'in wa maƙaƙa'in ita aya ita ce wacce wata jumla ce daga cikin surori na al-ƙur'ani mai girma wanda take da mafari take da kuma maƙa akwai maƙa akwai kuma alfasila akwai wanda ya fahimci wannan musalah in aka ce al-maƙa ita ce kalma ta ƙarshe cikin aya in aka ce fasila harafi na ƙarshe cikin aya da Allah wani yaban misali ɗaya kada na ta surutu ne kadai yalla sami'na ya amma sheikh kamar wanne an gane mai matsa da fasila na na tabbatiyar ka kuma kama na misali da to shi kenan ainihin haka ya kawo ko to shi kenan tabbatiyar da abi lahabin watabba to anan ina matta ina ina ina fasila watabba ita ce me matta ina fasila harful ba an gane da kyau ma'ana shikenan fa ita fasila tana tikewa ne da harafin karshe matta kuma kalma ta karshe ku dauki wannan kawai shikenan ina fatan fahimta madalla to bayan nan wal ayatu ta'ifatul mafsula min kalimatin minhu والمفضولة منه على القول به كتب كتبت والفاضل اللذ منه فيه أتت me yake nufi da wannan wannan ko bayani ne akan tafadulul qur'an shin zamu ce wannan alkur'ani akwai tafadul kun gane tafadul tafadul ma'ana fifiko na cewa wannan ya fi wannan alheri ko wannan ya fi wannan sashen shin akwai ko babu khilafun bai na ahlil ilmi saɓani ne wajen malamai ma'azuwa ilimi amma abin da yake a sahihu shine abin da ahlus sunna suka tafi a kai wanda shine da yawa daga cikin malamai irin su ishaq ibn rahuya wajen malaman hadithi rahawaihi wajen malaman luka shekuman shekuman ishaq ibn rahu ya kura hawai shekul bukhari rahimahumullahu ta'ala da imam abu hatim da ibn hibban da abubakar ibn al-arabi al-maliki da ibn taymiya al-hafid wa kenan ban ji ba aha da mun ce al-jadfa ma'ruf ko to wannan shine ra'ayinsu akan lalle akwai wannan tafadul din وهذا هو الموافق للأدلة المنقولة كما أنه شيني أبن دي فداتي وهذا دليلي وأن أكتره دقاء القرآن مثالي ما ننسخ من آية نأتي بخير منها ها أو مثلها الله يأتي نأتي بخير منها كينا خيرية إننا أنا أعرف أكوي تفاضل أتكي أنقاني دكيو ما دلا تو أما أما waɗanda suka tafi da kan tafadul ɗin su ma suka ce wurin tafadul ɗin ba zai wuce wuri biyu ba ko dai tafadul ɗin ya zamo ta wajen ƙira'a an gane da kyau ma'ana yana ta'allake ne da samun lada da idan ka karanta wani kamar irin su ibn hibban rahimahullahu ta'ala wasu kuma malaman sai suka ga a'a tafadul ɗin yana zuwa ne ya ta'allak bi ma'anil ayat da ma'anonin ayoyi wannan shi ne su kunzumin su ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala suka tafi a kai ina fatan fahimta to al'ayyata hal ma'ana bi akwai menene akwai wannan tafadul ɗin kuma muwa muna na biyu allah ya musu rahama ina fatan fahimta to malam mu ƙarashe bayanin sai ya ce menene na ƙarshe ko malamai shiga lokacin kadina من shiga lokacin kadina بغير لفظ العربي تحوم قراءة وعمله يترجم كذاك بالمعنى وأن يفسر برأي لا تأويله محاولا to wannan bari mu masa tukin tsaye yan uwa duba da yanayi na lokaci a gurguje bi ghairi lafdil arabi tahrumu qira'atun nan ne ko yan uwa abinda wannan baitin yake nufi baya halatta ka zo ka karanta alqur'ani da wani yaran da wata anniyarka da wata a dukkanin abin da ba larabci ba ba zai taɓa yi wa karanta ƙur'ani ba na zalabihin ruhul amin ala ƙalbika litakuna min almundirin bilisani arabiyyin mubin ƙur'anan arabiyyan غير ذي عوج لعلهم يتقون ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات أعجمي وعربي فدان هكذا أنواع قرآني بلا ربيني بزي تبيوا duk jin duk dan kai fari balarabe ne ka zo ka karanta mana qur'ani da tarijiya ko kuma da ammiya na taba bin wani ba misire sallah kawai naji yadda yake fadin ammiyarsa ba zan fada ba saboda kada ya zamo kuskure duda na qilul kufri laysa to amma da yadda ya gurgunta ayan malam yadda yake ammiyarsa ka ya buga wannan ayan to kaga bayan fash ba zai yi ba dole ka karanta ƙur'ani ka koye shi da ada'insa da yadda lafazin aka karantar da su an gane da kyau to shine bi ghairi lafdil arabiyyi tahrumu qira'atun ba zai ka karanta ƙur'ani ko ka ce za ka karanta ƙur'ani da Hausa ba ko da turanci ko da wani irin yare ne babawan yare ne matukar ba ainihin wato abin da ya shafi larabci ba ina fatan fahimta to sai ya ce wa an bihi yutarjamu wa an bihi yutarjamu ma'ana anan kuma a cikin itimamu diraya akwai ƙari da da da, da imamu ainihin wato asiyuti wa an bihi yutarjamu haka na ku ya kawo anan to a shahid abinda yake nufi anan um, tarjama da yake nufi haramun anan tarjama harfiya yake nufi lafziya tarjama kala biyu ce yan uwa kun gane tarjama akwai translation tarjama kala biyu ce akwai tarjama harfiya tallafazi ma'ana babu wani lafazin da zai ɗauki a ɗau gishiri a ba da manda daga larabci zuwa wani yaren an gane babu wannan tarjamar da za ta iya ɗaukan alƙur'ani mai girma harfiya la shi yasa malaman suka haramta wannan ba zai taɓa yiwa kai fassara tarjama harfiya ko kace lafziya ta alkur'ani da kowane yare bane na sha bada misali wani lokacin in ka zo zaka yi wannan sai ka soki qur'anin baka sani ba kaddara zamu tarjama tarjama harfiya da lafazin sad zuwa turanci sad kaga sadi ne ayin anan ko sad ba sad ba kenan a turanci amma ma'anar shi a turanci ita take ma'ana a larabci haka kaga ba haka abin yake nufi ba da ma'anoni makamanci irin wannan da yawa to amma wacce aka yi sauki a kanta ita ce tarjama ma'anawiyya ma'ana tarjama ta ma'ana ba wai lafazin ba a ka kalli ma'anar ayar sai ka isar zuwa yaren da kake so kai tarjama shi zuwa gare shi idan ka ɗauke tarjama ta shek abubakar mahmud gumi allah ya masa rahama me yasa a littafin tarjamar ma'anoni na alkur'ani mai girma duk da akwai babu ma'afir to amma Allah ya masa rahama malamai sun bi suna ainihin wato cike gurbin da aka samu an gane da kyau da irin suna malam Nasir Kabara yana da wannan tarjama ta ma'ana ce wannan babu babu laifi ba a yi tafsiri na alkur'ani da Hausa kamar yadda muke ganin tafsirin Tabari tafsirin Baghawi tafsirin kaza tafsirin kaza a yi shi da namat irin wannan da Hausa duk tarihin kasar hausa a cikin abin da muka sani babu shi sai lokacin da bijimin shehin malaminmu profesa muhammad sani umar rijiyar lemo ya wannan audahul bayan lima'ani alkur'an fayyataccen bayani da kaza da abin nan to wannan tafsiri ne ba tarjama ba ce kadai duda a cikin salon profesa yana fara tarjama zuwa ma'anonin hausa sai a shiga tafsiri duk da tafsirin ya fi ɓangarantuwa zuwa al'ijimali to amma shi ma tafsiri ne mai zaman kansa a cikin anwa na tafsiri da muke da su ina fatan fahimta muje abu na ƙarshe wa man yufassir lugatan bi lugatin mutarjimun inda uhailin lugha to ina ga wannan shine ƙarshen abinda muka kawo magana a kansa an gane da kyau to malam ban sanya ya zami ba za ka dora daga nan ko kuma sai an yi sallah ne sai an yi sallah ko saboda lokaci ya ja to yan uwa wannan ita ce karshen muqaddima da muka kawo karshen ta tunda lokaci ya ja kuma muna da dan minti biyu aiko bari malam ya sake rero mana wannan baituka din tun daga farko hannan idan muka zo gaba gobe sai mu tashi akan al-iqdul awwal da izinin Allah bismillah malam sami'na قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم تبارك المنزل للفرقان على الذي عطر الأردان محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه وآله وصحبه وبعد فهذه مثل الجمال إخض ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير أفردتها نظما من النقايا مهذبا نظامها في غاية والله أستحي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا وقد حاولها ستة عقود وبعدها حاتمة تعود وقبلها لا بد من مقدمة ببعض ما أسس فيه علما كذاك ما على محمد فذاك ما على محمد نزل ومنه الإعجاز بسورة حصل والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة منه على القول به تكفتي والفاضل اللذمه به أثري بغير لفظ العربي تحرم قراءة وعن به ترجم فذاك بالمعنى وأن يفسر برأينا تعويله فحررا Allah ya fita alai gobe sai mu haɗu akan al'ifdul awwal tare da ɗan ɗaure ƙarshe na gaɓar ƙarshe da ban yi ta ba abinda muka faɗi na daidai Allah ya ɗamu cikin ladan na kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya gafarta mana mu haɗu a fitowa ta biyu tare da babban shehin malami abu tariq rahimahullah hafizahullahu ta'ala wa ra'a wa rahimahullah wa iyana assalamu alaikum wa rahmatullah kada a ce na abin da kuma na'am